أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta ranar laraba a yau muna ɗaya ga wata na al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda haka in ya dace wa 19 watan bakwai miladiya ta 2023 insha Allah za mu kasa daga inda muka tsaya a cikin karatu littafin al-arba'un an-nawawiyya muna cikin al-hadithu thamin wa thalathun hadisi na 38 hadisin Abu Hurairah Allah kare yarda a gare shi wanda manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah mai girma da buwaya yace inna Allah ta'ala qala man adali waliyyan faqad adantuhu bil harbi wannan hadisi da irin abubuwan suke cikin shi na gabbai masu mahimmanci da nuna cewa wasu ayyuka ne bawa idan yana aikata su sai zama to daga cikin waliyan Allah mun tsaya akan gabar da za mu tashi akan ta yau wala in sa'alani la u'tiyanna Allah ce wala in sannan kuma shi wannan bawan na wannan waliyi in ya roke ni la u'tiyanna Allah ce tabbas zan bashi sannan wala in ista'adani in ya nemi kariya daga wajena Allah ce laƙu'i zannan tabbas zan ba shi kariya to bayani akan cewa wala in sa'ala ne da ƙuɗiyar nan Allah ce in ya tambaye ni tabbas zan ba shi wannan ya zo a cikin hadisi wanda yake ingantacce hadisi na daban zala sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa lalle daga cikin bayan Allah akwai waɗanda ba idan suka rantse da Allah cewa kaza za a yi ko ba za a yi kaza ba wannan abin da suka yi rantsuwa akai akan haka haka abin zai faru da izinin Allah ubangiji subhanahu wataala sai ya kubutar da rantsuwar wannan bawan nashi ya zo a cikin sahihul bukhari maliki cewa anna rubayya bintan nadr akwai wata mace ana kiranta da suna rubayya diyar annadr kasarat saniyya ta jariya ta karyawa wata mace haƙorinta fa'arabu alaihimul ard fa'abu sai iyalin ita wannan rubayya sai suka bujuro da cewa za su ba da diya idan ka ce al'arashi shi ne diya tu dami da katil kenan abinda suka aka hudda mata na haƙori kenan da za a ba da wani abu a bacin diya yanzu da aka faɗi haka fa'abau sai waɗanda aka ba wannan aiki na karya ma'ar wasu haƙori suka ci abu sai ba faɗalahu minhu al'afwa da za ka ci ba da jiya suka ce musu yarwa suka ce ku yahi mana kenan su iyalin Allah rubayya suka ce to ku yahi mana kuma afuwa suka ce musu yarwa fa abu suka iya fa qada bainahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qisas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai hukunta tsakanin waɗannan mutane guda biyu a zo ayi kisasi kenan kisasi da ta karya mata hakuri ta ba karya mata hakuri da shi kenan a wuce wani tunda sun ce musu ausan diya ko musa yahiwa to yanzu bayan wannan hukunci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi sai akwai ɗaya ɗan uwan kowa ko kane da ita wannan mata wadda ita ce ta karya hakorin wata arbubayya ana kira shi da suna anas ibn nadir sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa a tuksaru thaniyatu rubayya yace wai yanzu za a karya hakorin arbubayya ne kina ya koshi sai ce wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazi ba'athaka bil haqqi la tuksaru thaniyatu na rantsi da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya rasu da lahi ba za a karya haƙorin abubayyar ba ɗan uwata ga hukuncin allah masu lasu nazar ya zartar da shi amma kuma ga abin da anas ibn nazir ya rantsuwa a kan shi rantsuwa shi take da wahala kawai iko na ubangiji faradiyar kawo sai wannan mutanen da suka ce ba sa amsan diya ba sa yahewa sai suka yarda وأخذوا الأرشى سكا أرشوا النبيية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تسمى ذلك جوا إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره wanda daga cikin bayi na Allah akwai bayin da in suka yi rantsuwa da Allah Allah sai ya kubutar da su saboda Anas ibn Nadir yardan shi da suka shi da Ubangiji subhanahu wataala ya sa shi wannan rantsuwa kuma Allah ya kubutar da shi kaga wannan me yake maka nuni cewa waliyan Allah wala in sa'alani la u'tiyannahu kamar da Ubangiji subhanahu wataala ya ambata to irin waɗannan musallai suna nan da yawa sa'ad ibn abi waqqas ya kasance mujabad da'wa in ne addu'a Allah ya amsa fa kadaba alaihi rajul sai wani mutum ya zo mashi ƙarya sai ya mashi ƙarya ya ka kukan shi ya faɗi wasu abubuwa da baya aikatawa mutum ne mai ƙarya fa qala sai sa'ad ibn abi waqqas yake cewa اللهم إن كان كاذبا فأعم فأعم بصره wannan akwai su Allah yake cewa Allahumma ya Allah in kana kadiban idan ya zama to wannan mutumin ƙarya ne yake wani fa'a'in basarahu Allah karhi ganin shi addu'a ta farko wa atil umrahu Allah ka tsawaita mishi shekaru ya shekaru da yawa a duniya na uku wa arridhu lil fitna Allah ka bujuro mishi wata fitina kai addu'a uku na farko Allah ya ubangiji wannan mutum in ƙarya yake wani in ji sa'ad ibn abi waqas ya Allah ka ka ka ka ka amshi gare shi Allah ka tsawaita mishi shekarun shi Allah ka jarrabe shi da wata fitina fa asaba ar-rajula zalika kullu sai wannan mutum duk abin da sa'ad ya roka mishi Allah da sai da wannan abu ya kama shi saboda wannan mutum ƙarya yake sa'ad kuma gaskiya yake fa kana yata'arrad lil jawari fi sikay wannan mutum sai zamanto a jikin lunguna da hanya na saman titi za ka ga yana bibiyan mata waya kuru ko a lokacin bayanar tijanta shekaru sun ja baya gani sannan kuma amma duk inda ya kamshin mace ko kuma ya ji alamar mace sai ya kai rida subhanallah shi da kai shi ke cewa shaykhun kabirun maftunun yace dattijo ya manyanta fitinan ne sai ce wallahi babu abin da ya ja mini wannan abin ya ce asabatni da'watu sa'ad ya ce wallahi addu'a sa'ad ji da kama ni haka kawai ana zaman lafiya ya bi kariya game da za ka ayyuka mutum sai ma mutum kariya saboda ba ta sunan shi ya mushi irin wannan kariya sai ce halas sai ya mushi addu'a waɗannan guda uku ya ubangiji in kariya yake wani Allah ka sakanta mana akan shi da waɗannan abubuwa kaga lalle wala in sa'alani la u'tiyannahu sannan baka na akwai wani misali na daban mala ce wada'a ala rajulin sabi'ahu yashtimu aliyan sannan kuma sa'ad din nan yayi sake yin wata addu'a ga wani mutumin da yaji yana zagin Ali ibn Abi Talib wallahi wannan mutum yana cikin zagin nan sa'ad yayi addu'a yace kai fama bariha min makani hatta jaa ba'irun nadun fa khatabahu bi yadayhi wa rijlaihi hatta qatalahu yana cikin wannan zagin na Ali ibn Abi Talib Allah tu wani wani wani wani rakumi ko kace wani amali yazo ya same shi yake daka shi yake daka shi bai bar wannan mutum ba sai da kashe shi sannan ba haka na akwai wani misalin hallu na daban wata mace ta yi rigima imra'atun imra'atu imra'atu sa'id da sa'id ibn ibn zaid fi ardi al wata mace ta yi jayayya da sa'id ibn zaid akan wani garka ko wata gona ko wani kare kamar a zo a yi rigima ne fadda'at annahu akhadha minha ardaha sai dai da awan cewa ai a sa'id ibn zaid ya kwace mata karen ta ko ya kwace mata wajen ta fa qala sai wannan sa'id yake ce Allahumma in kanat kadhiba Allah in kariya take fa'a'in basraha Allah ka hana ta gani ka makamtar da ita waqtulha fi ardiha Allah ka kashe ta a ƙasar da zai da'awa cewa nata ne fa'amiyat ana cikin rayuwa kawai mace sai ta makarci ana cikin tahiya wa baina wa baina hiya zata lailatin tamshi fi ardiha sai ga mata makamala wata rana tana tafiya a cikin wannan garka wannan gona fi ardiha idh waqa'at tun da wata makamta sai ta fada cikin wata rijiya a cikin garkar fi bi'in fiha fama ta mutu a wannan wajen kaga wanda duka bai ke maka nuni addu'ar bayin Allah shi yasa mutum ya hankali sai ka samu mutum ka za ka yi ta tsatsagar shi kai ka wani kaririki a kan shi ko ka wani kaririki a kan shi ko kuma ɗauki maganar da babu wani tabbas a kan shi a rika yawo da shi a cikin kuma ana kuruta shi to wallahi a irin wannan yanayi duk mutumin da bakka da haƙƙi a kai ka zo ka mishi ƙarya ka ɗauki maganar shi ka rika terere ita kana yawo wallahi in ya maka addu'a ka tabbatar da cewa addu'a sai ta kama ka Allah subhanahu wataala ya kyauta shi yasa addinin musulunci ya ja hankalin mu akan cewa mu rike bakin mu wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula sannan ba haka nan akwai al'ala ibnu al-khadrami ya kasance a wata wani wani yaki da aka huta fa'atishu fa salla fa qala sai jama'ar tawakkal tana cikin tafiya sai ishu ya kama su da ishirwa ya kama su sai wannan shi al'ala al-khadrami sai yi addu'a sai yi sallah sai addu'a Allahumma ya alim ya halim ya aliyun ya azim ya Allah masani kaza Allah yayyabi Allah subhanahu wata'ala sai ce inna abiduka Allah mu bayan ka ne wa fi sabilika nuqatilu aduwaka a saman tafarkinka Allah muke yakan makiyanka fasqina ghaythan nashrabu minhu wa natawadda Allah ka shayar da mu wani ruwa wanda za mu sha mi alwalla wala taj'al li ahadin fihi nasiban ghayrana Allah kakka ba wani dama wanda ba mu ba dama samun wannan ruwa saboda kaje ya sauka ko ina da ko ina kuma Muhammad yana su samu fasaru qalilan bayan adda ya kare iska dai ta yara fa wajadu naharan min ma'i samai sai suka iske wani gulbi na ruwa wanda kuma ya tattaru ne a dalilin ruwan sama ya tadaffa'u yana yana yana yana yana da kire shi da suna yana yana tunkuwa fasharibu fasharibu wa malaku wa malaku aw'iyatahu suka sha suka cika makayin su sun masaru sai suka dan tahiya kadan faraja ba'du ashabi sai wasu daga cikin mabiyan shi suka ko wannan wajen ila mawdi'in nahari zuwa wannan inda suka dauki ruwan nan dawon su falam yarau falam yara shay'an aw falam yura shay'an ba ga komai ba وكأنه لم يكن في موضع في موضعه ماء الأرض kai ka ce a wurin ba taɓa jirwa ba kaga shi ma ne addu'ar bayan Allah na gari shi yasa mutum kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga wasu qarni cewa duk wanda ya same ku a cikin wanda ya same shi a cikin ku to ya roƙa muku Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi din Allah yana amsan addu'ar shi shi yasa kaka kaka saka rigima ta hanyar a faɗa da bayan Allah akwai wanda za a gaba kada ga kai ba kowa wanda ba ash'asa abu bara marfu'i bil abwa amma ba a wajen Allah ba kayan wasa bane shi wanda ne yanzu a yau zage-zage nan da ake a saman kafafen sadarwa kaga mutum misali da Allah malami yana karatu wani ya zage shi malami yana karatu wani ya zage shi kuma wannan karatun da yake hadisi da yake karantawa ayoyin alƙur'ani yake karantawa sai ka zage shi ka mai ashar ka aibanta shi wallahi kai hankali idan yayi addu'a idan ba kai hankali ba addu'a tana iya kama ba tana iya kama ka ka ga rayuwar ka gaba ɗaya ta lalace komai ya rikice maka da ka mai hankali kowa ya san iya abin da ya kamata ya tsaya a kan shi ba kawai da an baka dama ba shikenan kana riƙe da wayarka a cikin wannan kawai sai ka danna ka aika ka tada kura ashe kai ka san ba kuran kanka ne ka tada ma Allah shi ne da mu Abu Muslim al-Khawlani shi ba wani mutum ne wanda yake mashhuran bi ijabatin da'wa ya shahara in yi addu'a Allah yana amsa fa kana yamurru bihi zabyu wani lokaci za ka ga ya kira shi da suna barewa ta zo wucewa fa yaqulu lahu sibyan ya ra wa yasji shi ma yasji mai akramaka Allah ud'u Allah lana anka akruka mana Allah an yahdisa alaina hadha zabyu Allah ya rike mana ita wannan wannan barewa hamu kama sai roƙi Allah sai Allah ya rike wannan barewa ya rasa kama daga hannunsu ya salam wanda duka alaƙa ce tsakanin su da ubangiji subhanahu wataala ta wace hanya farillai na filoli ba sa wasa malici wa kana rajulun min al-khawarij yakhsha majlis al-hasan al-basri wani mutum daga cikin khawarij yana zawwa majalisi na al-hasan al-basri yanzu kuma sai ta wasu abubuwa na cutarwa ya rika tambayoyi na fitina ya hada mutane sadar ana faɗi yana ƙaryatawa falan maza da azabu lokacin da cutarwar ta ta karu alhassan al-basri sai ka ce Allahumma qad alimta azahu lana Allah ka rige ka sai da wani ke cutar da Allah ka wadatar mana bima shi da abin da kaga dama addu'ar bawan Allah ne yana addu'a fa kharrar rajulu wannan mutumin kai tsaye fakharar rajulu min qamatihi fama humila ila ahlihi illa mayyitun ala sabil wallahi addu'ar mali yana yi kai tsaye wannan mutumin bai kai ba bai kai labari ba kawai ga shi ya zubi mana aka dauke shi magashiyar kan akai shi zuwa gidan shi ya mutu zaka irin waɗannan musallai duka suna nan wanda duka gaskatuwar faɗar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne wanda Allah bai girma da ba ya bada labari a cikin wannan hadisin kudusi cewa ba bawa na idan ya roƙe ni to tabbas Allah subhanahu wataala kuma zai amsa to yawa musulmi duka wanda yana mana nuni lalle akwai waliyan Allah akwai bayi da Allah nagartattu amma wallahi ba sa nuna kansu ba wani abin takara bane ko abin nuna isa ko abin nuna cewa mu mu ne suwa ne gidanmu ne shafaku da mai dole duk wanda ya fito daga sassalar ma shi ma wani mutum ne dan alin tabarkalla ba irin wannan ba aiki suka yi aiki suka yi alaƙa tsakaninsu da Allah ta zama to alaƙa ce mai kyawu ba su yi wasa ba amma sau da yawa za ka samu irin waɗannan abubuwa sai ga wani mutum ya zo da kashi shashi wani haka kawai wannan abubuwa ne waɗanda in kai na Allah ne ba sai ka fito ka ta da kura ba kana ta wani hayaniya kana ta wane ne Allah ya sani ko wani abin da za ka mutane takama da shi saboda alaƙa ce tsakanin da Allah wannan kusanci da abubuwan suke da alaƙa da shi wannan hadisi insha Allah ke na sai mu je hadisi na na gaba hadisi na gaba wani ke cewa alhadisu tasi'u wa salasu hadisi na 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa إن الله تجاوز لي عن أمتي ألا يا ياهي والأمة الخطأ كسكري والنسيان دغلتها وما استكره عليه ده أبن أكتيل استاوى متن بأسب بأسن زوجي لشبه أي كده كسكري منتوى تيلس دو ودن أول غدا وند أكا تيلس تاشي أكنسو تو الله سبحانه وتعالى ياهي مشي ولكم حديثي نبالك حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما كانوا ابن ماجه da imamu imamu al-bayhaqi da sauran malamai su zo da wannan hadisi kenan wannan hadisi da Abdullahi ibn Abbas me yake karantar da mu yana karantar da mu cewa Allah mai girma da buwaya ya yahi wa al'ummar shi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da yake kuskure ne sannan ba ka kuma duk abin da yake mantuwa ne mancewa kai ba da gangan ba sannan kuma abin da aka tilasta maka aka dora maka bindiga a saman wuya aka ce sai ka zagi ubangiji ko ka zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma sai ka kafirce wani abin da an san ma'lum min addini bi darura a lokacin koda kai wannan ba zai sa maka fita daga cikin musulunci saboda a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani ya zo yake cewa ya rasulullahi halaka ya ma'aiki allah na halaka sai wanda yake cewa lahiya me akai sai ce wallahi mushrikai suka kama ni ba su gushe ba suna azabtar da ni da suka tilasta mani a kan in faɗi kalma ta zagi ko aibantawa a kan gara wasu amma zuciya ta ba tana su ba sai mazala salasa da ke ce mashi fa'in abu fa'ud in suka sake kama ka suka matsa maka suka ce sai ka maimaita sake maimaita musu to lalle tabbas alkhata'u wan nisyanu wa mustawrihu alayhi kaga alkhata'u wan nisyan kuskure da da mantuwa wanda wani abu ne wanda Allah ya bayar sa cikin alkurani mai girma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah kakka kama mu a dalilin mantuwa ko kuma kuskure da muka yi sannan kuma can Allah ya ce wa laysa alaykum junahun fi ma akhta'tum bihi walakin ma ta'ammalat qulubukum sai na zo a cikin as-sahihain hadisin bukhari da muslim manzon sallallahu alaihi yake cewa mutumin da yake alƙali idan ya ijtihadi in yayi samu abin da yake iya ladabi in ya kuskure kuma amma ya kai darajar ijtihadi a lokacin kuma za a bashi za a bashi lada guda duk da cewa kuskure kai al-hasan al-basri yake cewa laula ma zakara Allah min amri hadain rajulain ya'ni Dawud wa Sulaiman la ra'aytu anna al-qudata qad halaku yace wallahi alƙalanci wani abu da yake halaka in ba dan abin da Allah ya ambata ba na cewa lalle in mutum ya kai matsayin da zai yi in yayi tsakanin shi da Allah sai kuskure to za ya yi shi wannan ke da bangaren da ya shahi mantuwa da abin da ya shahi gangan da kira shi da suna alkhata kuskure da abin da ya shafi mantuwa amma abin da ya shafi mastukrihu alayhi abin da aka tilasta maka akai to Allah baya kama ka lalle shi ubangiji subhanahu wataala yake cewa man kafara billahi duk wanda ya kafirce cewa Allah min ba da imani bayan ya da imani da illa man ukriha sai mutumin da aka tilasta shi shi wannan mutumin da aka tilasta ko da yayi wani abu na kafircin to ba a rubuta mashi kafircin ba wa qalbuhu mu'minnun bil iman zuciyarsa tana cike da imani amma aka tilasta ba bakin shi furta wani abu amma zuciyar shi ba akwai imani a ciki to wannan ba zai zama to laifi ba a gare shi kuma Allah subhanahu wataala zai gafarta mashi insha Allah ta'ala nan ya kamata dakata kenan sai mu tashi a darasi na gaba fatan mu Allah subhanahu wataala ya shirye da mu karantar da yaku Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi bil qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk